الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اخبري لنا بهذا المحضر فلتضافي بنظرة تأتي لنا بالزفر أنستوا رحمكم الله قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا قال سي موسى فدا yace da kar alimta hakika ka sani ma zan haula'i babu wanda ya saukar da wannan ayoyi da ka gani guda tara da abubuwan da ya bayyana na ban mamaki daga nawa musa ga bani isra'ila yake gaya wa musa ka yi sani kai kanka cewa ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi illa rabu samawati face ubangijin samai wal ardi da ƙasai kuma basa'ira ya saukar da su ne domin izina ga kowa a yi imani abu Allah amma kana gani fir'auna kana kau da kai kana ki sai nau musa ya ce wa inni la'azunuka haƙiƙa ne musa ina zatonka ya fir'auna ya kai fir'auna masu buran abun halakarwa ne ba na kai halakakke ne ba kai ba alkhairi فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا fara da sai fir'auna ya nufi wato an yastahizahum ya girgizar da su ma'ana ya tsoratar da su domin ya fitar da su min al-ardi daga ƙasar misra ya fara firgitar da su nan yana so ya kore su hatta kalma sun firgita sun yi hanya sun fita za su bar gari sai fir'auna ya biyo bayan su da suka shiga suka shiga ruwa na musa ruwa ya tsage masa ya shiga suna zuwa gindin ne sai jama'ar annabi musa suna gaba fir'auna kuma ya biyo su da tawaga kamar zai cinye su suna zuwa annabi musa da ya doki tsakiyar ruwan tekun sai ya dare ruwa ya bango ya yi hanya annabi musa ya shiga da shi da jama'arsa duka suna shiga fir'auna ya karaso yana zuwa ya gani suka tsaya su da jama'a su ga ruwa ya dale sun shiga sai firawuna ya kalla ci a kaiwa wannan talakan ruwa zai budewa ba mu ne ruwa ya budewa don mu shige shi ne ya riga mu shiga ya karambani kasan allah da iya talala sai da su annabi musa suka je tsakiya tsakiyar ruwa inda za su haure gefa sai kawai fir'auna ya shiga da shi da jama'arsa suna takama ruwa suna cikin tafiya suna tafiya ruwa bango bango ruwa firauna yana juyawa shi shine allah ai shi komai nasa ne to tunda sai da annabi musa suka zo tsakiya da fir'auna ya zo tsakiya gurin da annabi musa sannan annabi musa sun fita sun haye sai da suka zo tsakiya shine allah ya ce fa gara kana ku sai muka nutsar da wato fir'auna oman mahu da wanda suke tare da shi jami'an baki ɗayansu duka sai ruwa ya haɗe da su shi kenan ya gane wanda aka buɗe wa ruwan kenan na'am وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
sai muka faɗa min ba'dihi bayan fir'auna da bani isra'ila ga banu isra'ila muka faɗa gare su muka ce yaskunul arda ku zauna ƙasa ku zaman lafiya a misra ba mai taɓa ku kai za ja wa akhirati idan lokacin ƙarshe ya zo shine ranar kiyama ji ina bikum za mu zo da ku lafifan daban-daban ɗinku jama'a baki ɗayan ku da ku da manna suka imani da duk zamu ku da mutan fir'auna da bani isra'ila da kuke tare da annabi musa da annabi musa da fir'auna duk zamu zo da ku abin da yasa kasan Allah larabcin nan da Allah tabaraka ta'ala ya ce can ya ce wato jena bikum jami'an a wanwaman ma'ahu jami'a wanda yake tare da shi baki ɗaya su aka ce jami'an to komai yawan taro aka ce jami'an sun haɗu ne akan aƙila ɗaya ta farki ɗaya ka gani su su annabi musa da suka shige za a iya ce musu jami'an sun shige fir'auna ma da ya da jama'a sadaki da sa ta shirka ta shashanci za a ce musu jami'an amma rana alkiyama ba a ce jami'an ba lafifan saboda masu bambancin aƙida da masu shirka da masu wauta da masu imani annabi musa masu kaɗaita allah da jama'a allah ya ce to ranar da alkawarin ranar lahira na ƙarshe zo za mu zo da ku jami'an dinnan to tun da waɗancan ma za a zo da su waɗannan ma za a zo da su duk za a haɗu shine Allah ya ce je na bikun lafifan ma'ana baki ɗaya ku ku da su matafiyar ku daban tasu daban to za mu haɗa ku don mu zo da ku baki ɗaya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا الله يشي موسى الله من سوكد القرآن وبالحق أنزلناه من سوكد القرآن دقسكياني كما وبالحق نزل سننكم القرآن يسوكا واتو دقسكيا معنا ينا تتري أكان قسكيا كما يسوكد أبن ديزو دشي قسكياني kamar yadda muka wato babu canji a cikin alkur'ani ba yadda mai canjawa zai canja ko ya ƙara ko ya rage shi ne wabil aƙina da gaskiya ya sauka ba ya taɓuwa alƙur'ani ya rasulallah Allah ce wa ma arsalna ka ba mu aiko ka ba kuma illa mu bashiran sai kana mai bishara da alkhairi da aljanna ga wanda ya imani wani ziran kana mai gargadi kuma da wuta ga wanda ya kafirce
wa qur'anan فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا
da alƙur'ani kuma wato ainihin mun saukar da alƙur'ani ko faraknahu muka wato rarrabe shi a wajen saukarwa muka saukar da shi yanki yanki yanki aka saukar da shi shekara 23 ana saukar da ƙur'ani ana saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka muka saukar da ƙur'ani Allah ya ce an yi haka ne wato litakara ko alal nasu domin ka karanta alƙur'ani ga mutane ala moksin a bisa sauƙi da su fahimce shi ba tare da wahala ba wannan zanna musa allah mu ne muka saukar da alƙur'ani tanzilan saukarwa ɗaya bayan ɗaya
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا
الله تبارك وتعالى يا مسو يا محمد صلى الله عليه وسلم wato faɗa musu su kafirai ya na maka da kuma na ko'ina aminu bi ku yi imani da alƙur'ani aula tuminu ko ba za ku imani da alƙur'ani ba to dai ya rage naku amma ina lalina otul ilma wannan kuma tahdidi ne tsawatarwa ne da tsoratarwa Allah ce ku imani ko ka ku imani amma hakikan lamari waɗannan da suka imani wa Allah Allah da wanda aka ba wa ilimi gabanin ku su ne wato ainihin alil kitabi yahudu da nasara su sun yi imani da saukar alkur'ani tun gabanin saukarsa don suna da labarinsa kuma su ne ya yi tura alaihim idan aka karanta a gare su abinda Allah ya saukar na alkur'ani saboda sanin abin da suka yi ya runa sai kaga suna sulmiya sujjada suna masu yin sujjada lilas a bisa wato goshirin su da kuma kan haɓarsu suna sujada har haɓarsu duk tana sujada ga Allah saboda sanin girman abin da kuma tabbatar da gaskiyar abin daga Allah ne za ka ji su masu imani daga halin kitabi irin su abdullahi dan salam za ka ji suna faɗa su in sun ji ƙur'ani suna cewa subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu daga barin abin duk da suke haɗa shi da shi in kana wa'adu rabbina hakika alkawarin nan na ubangijinmu ya kasance ainihin tabbas hakika wato ainihin lamafa'ulan wallahi abun aikatawa ne don ya yi alkawari a littattafai mun gani a taura da injila cewa fiyayyen halitta mai sifa kaza mai sifa kaza mai suna kaza shine annabi muhammadu zai zo kuma zai zo da wani littafi da babu wani littafin da ya kai shi Allah bai aiko wani annabi ba bai saukar da wani littafi kamar wannan littafin ba wajen komai da komai littafin haɗaɗɗe ne kintsatse ne babu irinsa Allah ya yi wannan alkawari to lalle da suka ji ayoyin alkurani suka ce haƙiƙa wa'adin ubangijinmu alkawarinsa ya kasance wallahi abin aiwatarwa ga ƙur'ani kuma ga annabi muhammadu sun zo
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون suna masu kuma wato yin sujjada suna sulmiya ga ƙasa an maimaita shi ne don takidin masu imani daga cin ahalar kitabu irin yadda suka gigice suka miƙa wuya ga alƙur'ani ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka zamanto wato suna masu sulmiya a kan haɓoɓinsu suna sujada yankuna suna masu yin kuka wato ainihin da sababin abin da suka ji waya ziduhum sannan kuma alkur'ani yana ƙara musu khushu'an ƙanƙan da kai da tawaru ga Allah tabaraka wa ta'ala
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ, وابتغ بين ذلك سبيلا Allah tabaraka wa ta'ala wannan dalilin saukar wannan ayar shine annabi sallallahu alaihi wasallama ne sai kafirai sai suka ji yana cewa ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman ka san wawaye sai suka ce "Ah, to kun ji Muhammadu yana hana mu bauta wa alloli ya ce sai dai a bauta wa ubangijinsa guda ɗaya to yau ku zo ku ji ubangijan guda biyu ne biyu yake kira ya ce allahu ya ce rahamanu kasar rashin sani da hasada a gashi yana kiran wani ubangijin wani yana kiran wato ainihin wani ubangijin kuma ba allan kaɗai ba yau har da wani rahamanu to shi ne allah tabaraka ta'ala ya sanar da ya saukar da wannan aya ya ce kul in suka faɗa haka ya rasulallahi to kul ga ya musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam awudu Allah awudu Ar-Rahman ku kirayi Allah ko ku kirayi Rahman duk ɗaya ne Allah ɗaya ne ba biyu ba ne eh duk wanda kuka ambace shi sunansa ne da kuka jina ya Allah ya Rahman to kuma kuna iya kiran Allah Allahu Ar-Rahman shi kadai ne eh dan dan shine zaka ji suna zancen Rahman su ba su san wani Rahman ba in ba Rahmanun ya mama ba in ba rahamanin ya mama ba da ya sa wa kansa rahamanu shine musailamatul kazzab saboda wato irin yadda yake zuba musu yake kashe kuɗi miliyoyin kuɗi don a yadda da shi annabi ne kuma shi annabin ƙarya ne ya yi da'awar annabta saboda haka har sai suka samu ba'arin mawaƙansu suna masa wato ainihin waƙa suna masa waƙa suna ce masa rahamanu wani mai waka daga cikin mutanen su wawaye wanda suka yarda da cewa shi annabin ne sai suke ce sammaita bil majdi yabn al akramain aya wa anta gaisur wara lazil tarhamana rahmanan nan wai suna nufin musailamatul kazzaba ne to kaga wannan kuma wato bai dace ba Allah shine rahmanu shine a cikin bayan Allah daga cikin manya magabata wani ya musu raddi ya yi hija'in wannan ya ce sammaita bil khabas yabna al akhbasain ya wa anta sharrul wara la zalta shaytana shaidan ne kai ba rahamanu ba to saboda haka Allah sai ce ko a iya an- a- a gaya musu sa iya kiran Allahu ko rahamanu wannan duk ɗaya ne babu komai Mm, mm, shine ah, ah, ayyan mata da kowanne daga ci kuka kira kuka kira to babu komai ayyan mata da ko da kowanne kuka kira a cikin wato ainihin sunan nan duk ya yi daidai mai falahu ma al'asma'ul husna kai banda ma wannan sunan bari ku ji yana da wasu sunaye guda ɗari ba ɗaya su ne ake ce musu al'asma al-husna sunaye tsarkaka kyawawa na Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka zo a cikin hadisi na abi hurairata wannan ainihin ainihin wato turmuzi ya rawaito shi a cikin hadisi ainihin sunayen gabaki ɗaya sun zo wallahu allazi la ilaha illa huwa shine masu magana suke cewa to huwa ɗin nan ba za ka sa shi cikin sunan ba ma'ana ishara harafi ne ake nuni shi ubangiji to shi ne allahu wallahu allazi la ilaha illa huwa الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابر الباسط الخافر الرافع المعز المذل السميع البصير السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المغسي المبدئ المعيد المغي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الزاهر الباطن الوالي المتوالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور wannan shine aka karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunayen Allah guda ɗari ba ɗaya abai huraira shi ne ya karɓo shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ne haka to banda Allahu da Rahmanu ma akwai waɗannan duk wanda ka ambata kuma nasa ne kuma shi kaɗai ne Allah tabaraka wa ta'ala turmuzi ne ya rawaito shi kuma asma'ullahi husna suna da fa- fa'ida da yawa khasiyoyinsu suna da yawa ya inganta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ma ya ce wanda ya kiyaye su ya rike su a kirjinsa ya haddace su yake karanta su to wuta ba za ta ci shi ba ranar lahira ba zai gamu da musifan lahira ba saboda haka ko ba komai mutum ya haddace asma'ullahi husna musulmin kirki ya kamata haka kuma ana fuskantar Allah da su cikin neman dukkanin bukatu duk abin da bawa yake nufi inda ya karanta waɗannan sunayen ya ta wasuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko menene Allah ba za a ce zai yi ba Allah ya riga ya gama dan ya yi alkawari inda ya roƙe shi da waɗannan sunaye masu tsarki wato ainihin shi Allah zai bayar da abin da ake so in tsari ne zai tsare Allahu akbar kuma yana daga cikin abubuwan da aka keɓanta da sunayen asma'ullahi husna idan mutum zai dinga karanta ta wato ko da a kowace rana so ɗaya ne to insha Allah Allah zai tsare shi duk abin ki kuma ubangiji zai kiyaye shi duk sharrori kuma zai biya masa duk bukatunsa alhamdulillah kuma ba zai ce wai ba jalabi ne dafa'i ne na kat Allahu akbar sannan ba yadda za a yi bawa ya karanta asma'ullahi husna ya fito mutane su yi masa kallon bi'ahu Allah yana kwarjalantar da bawa Allah yana girmama mutum inda zai karanta waɗannan sunaye masu tsarki masu albarka na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya saka kuma daga cikin abin da ya kamata mu bayar na fa'idodinsu shine karanta su da daddare wa musamman ga masu neman wata bukata wacce take muhimmiya kamar aure ko kuma kamar wato a ce mace ta shiga wani garari ya za ta yi ko namiji ya shiga wani garari ya zai yi na maganar abin da ya shafi rayuwar auratayya za ka iya samun wani yana nan yana so zai aure wace ce zai aura ga wannan ya ya rikice ko ana ta rigima akan magana aure ko kuma bai samu wace yana so zai aura ba to ya kama karanta asma'ullahi al-husna fi jannan laili cikin dare insha Allah nan da dan Allah zai tabbatar masa da.
Allahu idan mata ne zawarawa ko 'yan mata ana zaune ana son a samu mijin aure a laƙana musu su dinga karanta asma'ullahi al-husna marra ɗaya da daddare duk wacce ta lizumci wannan budurwa ce ko bazawara ce ba lokaci kaɗan Allah zai kawo mata miji kuma wacce da ta lizumci karanta asma'ullahi al-husna a kowane dare to Allah ba zai kawo mata lalataccen miji ba duk wanda ya zo miki insha Allah aure zai yiwu da shi kuma zai zama mai kirki duk lalatacce Allah ba zai yiwu hanyar gidanku da shi ba Allahu Akbar.
saboda haka bayan maganar da muka yi na mata su dinga yawaita nafila da daddare to ga kuma fa'ida ta asma'ullah al-husna wannan sunaye ne wannan manya-manyan bayan Allah waliyai suke isti'malin su tun daga sahabban manzon Allah tun Sallallahu daga annabi sallallahu alaihi wasallama duk bayan Allah manya suna dosar Allah da su dan neman yarda dan neman samun biyan bukata dan neman tsari dan neman jalabin alkhairu don kaucewa cututtuka da bala'o'i kuma ko ciwo ne ya samu ko an san ciwon ko ba a san shi ba ko likita ya auna ya gani ko bai gane ba inda za a karanta asma'ullahi al-husna kafa ɗaya ko uku a tofa a ruwa a ba mai ciwo ya sha shafe jikinsa kai ko a kwance yake ya shiga kwama ko mayu ne suka kama shi ko 'yan sihiri ne suka kama shi ko kambun baka ko 'yan iska ko ma wani irin sharri ko aljanu insha Allah ana karanta ana sha Allah zai warkar da mutum Allahu Akbar.
sau da haka bayan allah manya magabata sun riƙa sama'ullahi husna makami ne sosai na rayuwa kuma makami ne sosai na shiga lahira lafiya Mm.
saboda ka yan uwa kowa ya rike sunayen Allah nan bayan su in ba Qur'ani ba ba wani abu rikewa a fuskanci Allah da ya kai su domin muhimmancin su saboda muhimmancin su ne wasu manya manyan bayan Allah ma dan kan masu kubuce sai suka dinga waƙe su sai a waƙe mutanen da suke waliyai kudubai da suka tsara waƙoƙi suka waƙe a sama'ullahi husna to suna da yawa duk da dai mun san mafi shuhurarta a hannayenmu da gidajenmu shine na shehu ahmadu dan muhammadu dardiri a ya ɗayi bal asma'i ya man huwa lahu wa ya man yusamma la yusamma illa hu ko ya ɗayi bal asma'i ya man huwa lahu wa ya man la yusamma illa hu to haka sunayen hahuhu haka ya waƙe asma'ullahi husna sannan daga cikin wannan suka waƙe daga gudaban Allah akwai a sheikh muhammadu mustapha albakari jikan sayyidina abubakar Radiyallahu anhu.
shi ma ya waƙe ta ya waƙe asma'ullahi husna kuma yana cike wasuli da ita sannan akwai sheikh muhammadu damyaɗi wani babban kuɗubi ne shi ma ya waƙe ta amma ba shi da wani makami da shi da mutanen zamaninsa kamar ita saboda haka kowa ya rike abubuwan da muka samu kenan kowa kada ya yi wasa kuma babu lokaci da kamar lokaci ne da mu kamar yadda muke tafsiri irin namu na cikin gida na sati-sati to ba za mu shige wannan waje ba sai mun fassara kowane ɗaya daga cikin waɗannan sunayen Mm.
manya-manyan bayan Allah sun masa sharhi maulamu shakama da tijani ma ya yi magana ya Radiyallahu yi ya yi wa wannan sunayen sharhi tun daga Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu har izuwa kai har izuwa kan wato Ar-Rashidu As-Saburu malamai da suka yi mata sharhi sun fi dubu Eh, manya-manya shi ma imamu Suyuɗi ya yi mata sharhi imamu sawi shi ma ya yi littafi guda na sharhin asma'ullahi husna ga sunan da yawa dai daban daban to ba dan lokaci ba da sai mun biyo tun daga farko ɗaya bayan ɗaya mun fassara kowane gwargwadon iya abin da muka fahimta na daga abin da muka ji ko muka gani daga fassarar magabata da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara kowanne daga cikin sunayen Allah wanda kowane ɗaya tabbatar da sunansa Allahu da fassarar ma'anar Allahu na zahiri da hadisi hadisai ma a kai haka arrahmanu arrahimu ka karanto har ka zo kan arrashidu as-sabur kowanne to saboda ƙurewar lokaci da kuma yanayi ba za mu samu damar haka ba amma zaman tafsirin mu kowa ya sani na cikin gida da ake yi na bayan asabar na asabar asabar ɗin nan wan bai wan haka muke bi muka fassara su kuma Allah ya bamu dama na ci gaba da fassarawa wadda aka kowa ya rike a rike sosai a rike sunayen Allah kowa ya haddace kowa ya haddace tabbatar yana kirjinsa kuma ya tabbatar yana fuskantar Allah da su duk kuma kowane suna ɗaya yana da sirri kowane suna ɗaya yana da sirrin da idan ka ji kaifiyarsa ya ishe ka kuma duk halittar Allah namu na mutane kowa yana da sunan da yake nasa ne khasatan bihi a cikin asma'ullahi husna sunaye ne da suke yin tajalli akan arwahu khalqillahi kowane suna yana tajalli akan wato ainihin ruhin mu mutane zaka ga suna kaza ya tajalli a cikin wani haka zaka ga wana wannan sunan idan ka samu manyan bayan Allah suka binkita suka tabbatar wannan akan ruhinka wannan sunan ya tajalli to shine ismul azamunka ba wai ka ce ismul azam kowane suna na Allah a azamu ne amma wanne ne ismul azamunka naka tsakaninka da Allah kowannen mu yana da shi a kuma cikin asma'ullahi husna ne yanzu nan da za a binkita a fitar da sunan ka a lalabi wannan ya tajalli a cikin ruhinka ce wane sunan da ya tajalli a cikin ruhinka na Allah shine kaza to kawai sai ka je ka rike shi ka nemi banya kuma a gaya maka adadi da sauransu kai ka gama ismul azamin ka ya samu Allahu akbar ka ji dugu dugu dugu ka ce ya wane an gama Allahu akbar shine za ka ga manya in an zo wajensu an ce addu'a da sun yi haka sai ka ga sun sha wannan nasu suka hararo kan da tona ko saboda haka saboda haka ko da mutum zai karanta in kai kana nan makaho baka san inna naka yake ba to sai ka karanto duka da niyyar Allah haddana wannan hada kaga kai kai da fadaka ko sannan kuma za ka samu mutane wasu sun fi wasu har gurin Allah yanzu za ka samu wani mutumin sunan Allah ɗaya ne ya tajalli a kansa amma an ka samu wani babban mutumin za ka samu sunan Allah biyu ne ya tajalli a kansa saboda haka kowa ya rike kama a ita ta yi da fatan Allah ya ba mu dacewa sannan akwai sunayen Allah da muka bayar ranar a cikin asma'ullahi al-husnani ya Allahu ya mudi ya latifu ya mudi ko a cikin ƙarshen sullamu sadadi na faɗa ai kashamin ya latifu wa ai kashin mudi fi kulli yawmin jami fi kulli yawmin jami alkhair wa khayra wannan ya dauki ai kasha 1111 ko ya latifu ya latifu in ka gama ya mudi ya mudi ya mudi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kai wa annabi salati kalli zauci karanta wannan to sai ka rasa ta ina ma arziki yake zuwa maka sai ka fara tunanin waya ake abubuwa ne kai ka mance da ai kasha Allah kuma ya yayyafo maka rashin yi ne ko rashin yadda da abin mutum ya ɗauka bil imani wal itiqadi salim a karanta aikashe min ya ladifu wa aikashe mudi fi kulli yawmin jami' alkhair jami' alkhairi wa hawaya duk alkhairi sai mutum ya gani kuma ba shi ba idan mutum ya ɗauki wannan aikashe ya ladifu da aikashe mudi to ba shi ba in zama yake a unguwa masu ƙaunarsa ma ya yi musu ba 'ya'yansa ba mai ƙaunar kama in dai ka lizanci wannan mai ƙaunar kama ba zai ci wahala ba saboda girman waɗannan sunaye na Allah saboda haka yan uwa babu lokacin bayani sai dai kawai mu ce Allah ya daɗa ba mu ainihin wato sa'a Na'am.
na'am ولا تزحر بصلاتك ce wala wala ta wala ta jahara bi salatika ya rasulullah Mm.
Allah ya ce ya rasulullah kada ka bayyana wato bi salatika da sallaka a ai karatunka na sallah da kake yi kake daga sauti kar ka yi ka kai kasa kasa eh kai kasa manzo Allah yana karatu ne dalilin saukar wannan aya a ita wato wala tajhar bi salatika dinnan wa- wala tuhafid biha fabtagi bayna zalika sabila kada ka yi wato ainihin karatun sallah kana mai bayyanarwa kana mai daga sauti kowa yana ji Allahu akbar ana gano wani sirri na tuno shi amma ba zan faɗi wannan ba sai ba sai bayan sallah شيء نعم
Eh, wallahi kai wannan sai- sai an sha ruwa أسماء الله الحسنى عايشين يا شر الله أكبر don wani sirri ne daga sunayen Allah wani mutum ya yi kuɗi ya karye ya yi raba-raba abin da zai ci ma bai da shi Allah sai mala ya ce tun da masoyinmu ne malamin mutasar karanta masa wannan kwana uku ya ishe shi Eh, uku haba شيء sai godiya الحمد لله shi ne faruk wani Alhamdulillah.
nan da nan in ka ga yadda Allah ya mar yadda har ya bar duniya bawan Allah na har yau ƴaƴansa suna nan ba magana naira dai ba شيء
mutane to imani ne sai ana karanta shi ana to saboda haka sababin saukar wannan aya ita wato wala ta jihar to shine ainihin wato kasancewar annabi a maka ina ina ɓoyewa yana yin ina ɓoyewa yana sallah a ɓoye to idan ya zo zai sallah sai nan yana ɗaga sautinsa ina ɗaga sauti yana karanta alƙur'ani an ce alaihi salatu wassalam yana ɗaga sauti yana karanta alƙur'ani yana karantawa sai kuma sai suka jiyo shi mushrikai sai suka fara ihu suka fara zagin ƙur'ani suna zagin annabi suna zagin har suka zagi allah to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya koya wa manzon Allah ka san shi annabi addaba ni rabbi ne fa ahsana ta'limi shine Allah ya ce to kada ku kururuta da daga sauti da alqur'ani in kana sallah dan maki muryarsa jahawariya ce yana karanta alqur'ani yana sallah suna ji daɗin sautin sai su shiru kowa kamar zai bacci saboda daɗin sautin annabi amma annabi yana rukuri yana shiru sai su fara zagin Allah su fara zagin ƙur'ani suna zagin manzon amma idan ma'aiki ya kuma tasowa ya miƙe tsaye ya fara karanta ƙur'ani sai daɗin ya kuma share su sai su kuma shiru Kai, Allah akbar annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم bada wa mahtama kenan أمم.
farko da ƙarshen annabi daɗi to shine sai Allah ya ce to kada ya wannan jan bayyana wani yayi ƙasa ƙasa to sahabbai kuma suna bayan annabi a sallah su kuma suna so su ji Qur'ani tunda mamu ba sa karatu na liman ya ishe su su ji karatun ne kawai ake so su kuma shauƙin su ji karatun ma'aiki to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to wato wala tuhafit biha kar kuma ka sirranta da karanta alkur'ani gaba ɗaya ka yi a zuci ba a ji ba wabtagi bai na zalika sabila lalibu ta farki tsakanin wancananka bayyanawa yadda sahabbanka za su ji waɗancan ba za su ji ba asartawa kenan bayyanawa kuma sahabbanka wabtagi sabilan ka nemi tafarki ya rasulallahi tsakanin waɗancananka wannan to wannan kuma shi ne babban abin da aka rawaito daga abdullahi dan abbas da didin saukan wala ta jihar misalatika wala ta hafil biha wa ta gibai na zalika sabila amma wasu daga cikin wato masu fitar da dalilan sauka sun ce a ai ma akan addu'a ne manzo Allah yana daga hannu yana roƙon Allah hidayatu qaumina ya rabbi ya rabbi nusratul islam yana ta faɗa shine Allah ya ce ya a hankali in suna ji suna zagin sa ya dinga yi a hankali ƙasa ƙasa amma dai magana ta farko shine mu'tamadi shine raji Mm.
hakan haka domin ta kauce wannan wannan aya wala ta tare salatuka tana nan mansuhiya ce ko kuma an ce mamsuhiya ce hukuman amma kuma masbuta ce amma wato ainihin kira'atul wa kitabatan ga ta nan babu ko ba a shafe ta amma a aiki tun da shiga s- a- addinin sayyidina Umar da shiga addinin sayyidina Hamzatu dan Abdul Muttallabi shi ya kawar da wannan wala ta jihar din dan ana cikin yi a hankali sai sahabbai ne suke ji kaɗan kaɗan wannan ya matsa kusa da annabi da sai na umar ya shiga musulunci ya ce babu ɓoyewa wannan addinin gaskiya ne sai mun bayyanar yi karatu sosai mu ji ya rasulallah sallallahu alaihi mun ga wanda zai zo ya yi zagi da da an ji sauti sai a gewayo a shishigo a lego a dinga zagi kawai sai na umar ya ce a tada sallah na riske ku in zara takobi ya tsaya a gefe duk wanne ya leko bismillah to tun daga sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar da wala ta jihar din nan sai manzo Allah yake karatu a bayyane sai na koko sai da na Hamza ma da ya zo ya shiga musulunci sai abin ya dada haɓaka to wannan shine abin da ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ya janyo saukar da wannan ainihin wato ga ainihin fakara ta wannan aya
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ce dalilin saukar wannan aya kuma shine wato ainihin mutanen maka da sauran waɗansu daga cikin mushrikai suna ganin kai shi fa muhammadu baya ƙarya bai taɓa mana ƙarya ba maganan nan ta cewa ubangiji nan ubangiji ne ya kamata mu amsa masa shine larabawan sai suka haɗu suka ce to kawai sharik wannan shirkar da suka ce duk za a daina za a bar gumakan amma gaskiya za a bar guda biyu kawai eh shine suka ce labbai la sharika laka suna cewa allah da ya faɗa wato ba shi da abokin tarayya to sun yadda hawa suka fara gewaye kama nuna ana cewa labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka sai su kuma suna gewayawa suna cewa labbaika la sharika laka labbaika la sharika laka illa sharikani sai dai sharikai guda biyu suna nufin sun ware wasu gumakansu um, huwa laka lil- labbaika to wannan shine a sababin wannan sun ce sun yadda an ce wasu ne daga cikin sabi'awa na, na yahuduwa na madina wasu kuma suka ce a waɗansu ne majusawa sun ce wai gumakan ko abin da suka ware cewar lalle su zama alloli bayan allah su biyun nan wai wasu masoya Allah ne su auliya Allahi ne dole a sa da su to kan wannan Allah kuma tabaraka wa ta'ala baya yarda da shirka shine Allah ya ce to masu wannan aqida ya rasulullahi ga ya musu ka ce musu alhamdulillah jinsin yabo ya tabbata ga ubangiji Allah allazi lam yattakhid waladan wannan da bai rike da ba bai da da ولم يكن له شريك في الملك كما باب abokin tarayya gare shi a cikin mulkin sa na wahdaniya da kudararsa ولم يكن له ولي من الذل babu kuma wani majibinci mai taimakonsa daga barin wato ainihin daga kaskanta shi Allah magirmami ne mai girma ne babu kaskanta tare da shi kuma ba wani wanda zai ce bari mu taimaki Allah kada ya kaskanta a'a shi yake girmamawa shi yake kaskantarwa kai ko ya rasulullahi rabu da su wa kabbir girmama Allah takbiran girmamawa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka girmama Allah to wannan shine karshen takmila na Imam Suyudi tun daga bakara shi ya yi tafsiri zuwa nan shi kuma imamu jalaluddin al-mahalli da ya fara daga can ƙasa daga falaki daga nasi ya taho ya zo da ya zo kafi a nan ne allah ya karɓi rayuwarsa الله to shi kuma imamu jalaluddin sudi shi ne ya faro daga can wanda da ya gama ya kammala wannan ya yi bayanai ya yi bayani ya yi godiya ga Allah shi yana ɗan yaro shi ba komai ba ya tunkari aikin manya da taimakon Allah da albarkacin babarsa ya cika shi ya cika shi kuma cika wadda i don ka sallama wa Allah shi yana ɗan yaro ne kuma kwana nawa ya yi wannan tun daga bakara zuwa nan da shi imamu suyuɗi ya kwana arba'in ne ya gama gaba ɗaya kwana arba'in ne ya fara farkon ranar wato ya fara shirin ɗaya ga watan ramadana ne ranar laraba kuma ya ƙare ya zo nan ran goma ga watan shawwal an gama kuma shekarunsa ba su da yawa a lokacin wani ƙaunin an ce yana da shekara goma sha ɗaya wasu sun ce a sannan ya yi wannan ya yi ta kamilan nan shekararsa goma sha biyu na gama wanda suka ce sannan imamu suyuɗi ya ta kamila ƙur'anin nan yana da shekara takwas to ko ka ko ka so ko ka yi sufanci ko ka ƙi sufanci tilas daular ka kai da akwai ta jallin Allah ko wannan aikin na Allah ne kuma ka duba ka gani menene babu a ciki duk masu tafsiri na gaya maka na duniya baki daya laliban wannan tafsirin na jalaluddin suyudi suke shi a nan ya cike nan ya tsaya kuma ya ta tuba har yake cewa da yana neman allah ubangiji ya sa masoya su ji daɗi da abin da ya yi na cika tafsirin nan don babu mai jin daɗin alheri sai masoyi kuma ba wanda zai gani ya ce ya yi komai kyan larabcinka idan maki wanda ya raina ka ya gani sai ya ce bai yi ba shi saboda rashin ƙauna shi sa yake kawo magana ta magana sufayen nan bayan Allah da suke cewa wa ainihin rida an kulle aibin kalilatti kama anna ainihin su hudu tubdal masawiya idanuwa ta yarda da soyayya ido na yarda da soyayya da bi kauya in ta ga kuskure ma ba ta ganewa gani take daidai ne idan har ma ya bayyana ga kuskuren ne ta gani take daidai ga nan ne take farawa yardar kamar yadda idan fushi da idan kiyayya take duba abu tana gani ta ce ba a yi daidai ba saboda haka ya ce masoya muna fatan allah ya amfanar da su da shi kuma masu farin ciki sannan waɗanda suke ganin cewa ba iya ba kuma mun bar su da kansu wannan wannan daga Allah ne wannan shi ne wato ainihin babban burgewa babban abin ban mamaki don sai da bayan imamu dinin mahalli ya rasu sai da aka yi wajen wata takwas zuwa na tara ana ta laliban malamai a misrawa zai kammala an je bayan ya rasu an ga ashe tafsiri yake rubutawa wanda zai sauƙaƙa fahimta alƙur'ani to kaga wannan yana nuna kishin addinin musulunci wannan yana nuna kulawar mutanen garin su mutanen misra da ilimi da addini malami ya fara rubutu ba wanda ya san yana yi yana mutuwa aka zo aka gani a ɗakinsa aka fara talla malamai wa zai iya cika mana wannan littafin mai ma'ana amma mu a nan ƙasar yana ruwansu da addini isa kullum na ce Allah kai ta raya mu littattafan da muke rubuta Allah ka sa mu kare duk da dai na san wasu littattafan sai mun mutu ba mu gama mu masu rubuta amma dan ka rubuta a ce yau a zo a samu wani ya zo ya cika to sai dai Allah Allah kai mana akwai garari ai kowa da abin da ya dame shi muna yin rubutu ɗauko littafi a rubuta in na kai littafi na rubuta ko an buga ko ba buga ba ka ji daɗi ko wani littafi da nake ta rubuta na ce Allah kar ka kashe na sai na gama to kuma na gama littafin na ce to Allah kar ka kashe na sai na yi wani ina Allah yake ta wari na na ce to Allah ka cika mana amma ka je ka ga malamin yana ba ma wai a nemo wasu malamai a cikin gari ba idan Allah bai taimaki malami ba ba ma wai littafin da ya rubuta ɗansa ya cika ɗansa ya karanta ma ba sa yi ko ku a babanmu ne ya wannan bari mu nemi kuɗi mu buga wasu su ƙara fa'idantuwa da shi wannan babu a tare da mu musibar kenan to Allah ka taimake mu ubangiji gyara baya dan albarkacin mu sallallahu alaihi wasallam
duk malamai suka ce ba wanda zai iya girman ilimi da balaga da fasaha irin ta malam da laladdinin mahalli wani malami ko wani karamin ɗalibi ya fito ya ce zai runguma abin da ya fara ya cika kai har aka kafa kwamati aka dinga yi musu aka interview a tuntubi wannan aji shi a tuntubi wannan aji ina malaman nan sun cire hula da rawani a ƙarƙashin malaman nan sai ga ɗan yaro ƙarami sai aka sai je ce da babarsa mama in ji shi imamu jalaluddin abdurrahman suri rahimahullah sai je ce ina so zan je gurin da ake neman wanda za su cika littafin tafsiri na jalaluddin al-mahalli ta ce kayi guda nawa kake sai ce mama zan iya to ita ma wata baharul ilimin ce za ka iya duk malaman da suka je suka kasa kowa kana ji gari an yi tsit kai ne za ka ce kana ɗan yaro shekara takwas sai ya ce mama zan iya don kaka ɗauka kowa ɗaya ne ko amu ba ɗaya ba ne wani tamizinsa tun daga yarinta ya sha bamban da na wani yanzu sai ka samu yaro yau aka ɗan yayayye ne yana da mayyaze wadda ɗan shekara ashirin bai da ita allah duk yana yin haka cikin bayansa to shine sai ta ce masa to zauna da daddare ne ta ce zan maka tambayoyi akan ilibai da kuma kan lahajoji na larabci sai da ta tambaye shi akan duk fannin da ka sani za a fassara ƙur'ani da shi ta ji ashe yaron nan ya zama ba'aru a ciki ba ta sani ba ta tambaye shi akan lahaja lahaja yaren ɓangaren larabci larabci sai da saba'in da hudu kowane yare ta tambaye sai ta da kanta dai da asuba ta ce abdurrahman ka je ko gaban suwaye za ka iya ya zo kuma aka yi masa tambayoyin da ko ita ba ta yi ba aka tabbatar zai iya aka ce bismillah shi ne rannan ya fito ana towa aka yi bindiga an ga wata na ramadana shi ne ya shirya gari na wayewa ana ɗaukan azumi shi ma ya ɗau rubutu ya gare ran goma ga watan shawwal ba kwana arba'in ba kenan to gashi saboda haka yan uwa Allah ka mana buɗi kuma ka ƙara mana ka ƙara mana imani Allah ƙara annabi daraja qul alhamdulillah alladhi mun gama jinsin yabo ya tabbata نعم ولم يكن له ولي من الظلم ba kabbar bane الله
ajir ajiran ta ko
سورة الكهف مكية وهامعة وخمس آية بسم الله الرحمن الرحيم na'am kono wace sura ce سورة الكهف
ai kabin za a tashi ai na ɗabi'a ta sa- ta san masa ranarsa إن guda شاء الله الله يبارك na'am
an samu wata baiwa Allah take tambayi take cewa saurayinta wanda suka fahimci juna kusan an kawo kuɗi ma rana ne ba a sa ba to sai ya zamto kuma daga baya-baya sai ya zamto duk sanda ya zo zance yana bukatuwa izuwa ya taba jikinta inna lillahi to idan bata ba shi dama ba ko kuma da take ba shi dama sai zamto yana fushi da ita baya sauraron ta baya kula ta kuma tana damuwa da shi tana son sa da yawa to shi ne take neman shawara wajen shi sannan kuma me ya kamata ta yi ga shi sun fahimci juna tana son juna kuma ga batu da yake zuwa mata da shi to da haka shi ne to ni dai farko kafin ba ta amsa fatan da nake Allah ya sa dai bata yadda da shi din ba ta ba shi da shi ne kawai da farko kuma bai kamata ta ba shi haɗin kai ya taɓa jikinta ba domin yin haka zai faru zai janyo mata matsala wacce za ta iya lalata rayuwa ba kyau haka kuma duk sanda take masa duk wani sanda take masa ya kamata ko ya waje ba gare ta tafi son Allah da shi don in ta ba abin da yake so wanda sabanin abin da Allah yake so ne to kaga ta zaɓi sansa sama da na Allah dolanta ta zaɓi abin da Allah yake so ta rabu da kowa wani Allah Allah baya son yin zina baya son wasanni katta yadda ta yi wasa so in ta haka taso Allah amma idan ta yadda ta ba shi dama ya yi wasanni da ita to ta bar Allah taso wani Allah kuma Allah ba zai kyale ta ba kuma ina ganin zancen an kawo kuɗi ko zancen za a yi aure ko zancen mai duk zancen banza ne ta kyale shi ba mutumin kirki ba ne albarkacin barinsa in ta kyale shi sai Allah ya kawo mata wanda ya fi shi albarka da alkhairi shi ya fi ma saboda wai da yawa wasu daga cikin al'umma suna ganin idan aka kawo kuɗi aka sa rana to wai za su iya taɓa junansu kafin al'umma malamai ne ai bai kamata ba masu faɗin wannan ma maɓarnatan ne ai wai an kawo kudi an sa rana an yi rukuni mutum zai iya taba mata to ai bai kamata ba kawo kudi ai ba daura aure ba ba a zo da waliyai da shaidu sun shaida al'umma annaba an tabbatar matarsa ba ce babu wani karatun da ya halatta wai don an kawo kudi a daura aure a kusanci mace na san da yamma ka zo aka ce an ɗaura aure an yi komai an tabbatar an yi shaidu an ba da sadaki mutum zai iya tafiya da matarsa ma ya je koma me zai yi da ita biki wannan wani abu ne daban na al'ada amma ba a kulla shari'a ba a taba cikin mace babu wani malamin da ya ba da wannan fatawa kuma inda shi fitinanne ne dama fitinanne ne suke ba da irin wannan fatawa ba kyau a nisanci sabawa Allah ita kuma zina babban matsala ce in kika sake kika ba da kanki wai dan an kawo kuɗi to da aka kawo kuɗi kuɗi rahama ne ai matsala zai jefa ki a kai kwantar da hankali ku soyayya in kuma kika yadda kika ba da kanki to aka yi auren a haka to ba zai taɓa yadda da ke ba ba za ki ji daɗin auren ba dan ya san ke lalatacciya ce shi kuma lalatacce baya san lalatacce idan kuma har hulɗa ta haɗa su lalatacce da lalato sai da ita zaman doya da manja ba wanda zai yarda da wani amma idan kika ƙi in har Allah ya kaddara auren ya san ke ba ke yarda da shi a iskanci ba to zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali da ke ko menene zai yarda da ke ya san ke amintacciya ce da yawa mata suna cutar kansu a irin haka ba yaran ba ba zawarawan ba ba abin da ba a ji irin wannan kwamaci haka ko ranar mun yi magana ko wata ta zo ta ce tana da saurayi suna tare wajen shekara uku an zo yanzu zancen aure an yi kira an kira yaƙi ya ma daina waya in ma ta waya yaƙi ya ɗauka to ya gama sha'ani da ke kenan in kin kame ba kya yarda ki ba da kanki gurin wannan mutumin ya za a yi lokacin aure a zo ya gudu in dai ka ta ce maka ya daina zuwa ya gudu an yi an yi to ni ya zama wallahi kai kawai na fi so ni ne shi Allah ka kiyaye na'am wannan yake cewa a mamace ce take cewa Allah ya kara shi lafiya ta ji amsar da aka bayar cewa idan mutum yana bacci ya mafarki da azumi ko da ya zubar da mani ko ta zubar da mani azumi bai ɓaci ba in a bacci to wacce aljanu suke zuwa matafa
ita ma azuminta bai ɓaci ba ai duk abin da za a fitar a gaban mace ko namiji da zai karya azumi sai wanda ya zaɓa da ihtiyarin kansa amma wanda ba ihtiyarinsa ba ne babu rama azumi shekanun aljanu da suke zuwa su lalata da mata ai su ma kafiran ne musulman arziki aljani ko yana bin mace ba zai bita da azumi ba saboda haka ita kuma ba ta kira aljanan ba ba ita take neman su siya su ne aljanu ne suke wa mata haka har ka ga mace kamar ma an yi jima'i da gaske da ita ta cike ta yi komai wannan musiba ce wannan ma ba komai in ta ga haka don wasu ma ido biyu suke yi da da mata aljanna wanda suka yi musu ƙarfi muna wata yarinya rabon tana zaune a cikin jama'a sai a ga ta yi haka ta tashi aljanin ya lebo ya mata haka abin yi ƙarfi inda jiye sai ta bi shi sai ya shiga ɗaki sai ya jima'i da ita duk waɗannan lalura ce Allah albarka na bai yaye wannan
alhamdulillah alhamdulillah